بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah maɗauki da ya sare haɗuwarmu a wannan yammaci na litinin 28 ga watan muharram shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne sha wato ranar takwas ga watan goma a shekara ta 2018 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 71 daidai farkon shafi na 96 karatun littafin fadlul islam na malin sheikh imam muhammad bin abdul wahab da sharhinsa da muke bi na malin salih ali sheikh muna kan har yanzu a babi na biyu babi na biyun kuma ƙarshe-ƙarshensa a kan asar na huzaifat ibn yaman ya ma'asharar ƙura istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida وإن أخذتم فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا ƙarƙashinsa ya fare mana magana akan muhimmancin istiƙama tsayuwa akan hanya ga malamai cewa malamai su ne maƙogoron rayuwar al'umma in suka miƙe akan hanya al'umma za ta miƙe in suka karkace al'umma za ta karkace shi yasa ya ware su da khitabi shi Huzaifa ibn Liman ma'ana ya zama su ya fuskanta da wannan magana tasa saboda muhimmancin su a cikin al'umma su ne waɗanda ake koyi da su su suke fassara maganar Allah su suke fassara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke da abubuwa guda biyu da ake jan mutane da su da ilimi da kuma aiki wanda su ake kallo ai koyi to shi yasa idan suka tsayu akan hanya gaba ɗaya za a tsira a tsayu akan hanya in suka karkace kuma sai addu'a to za mu tashi inda ke cewa wali zalika da ya magana akan zamanin da za a samu makaranta su yi yawa karatun ƙur'ani alhamdulillah akwai shi karatun hadisai alhamdulillah akwai karatun littattafai babu irin lokacin da aka samu irinsa ko in ce yawaitar littattafan da kuma hanyoyin a samun su da sauƙin samun su da yadda Allah maɗuki ya sare mana hanyoyi daban-daban na samun su ɗin ko da karatun ba a karanta irin abin da magabata suka karanta ba suka yi aiki to amma dai akwai yawan littattafan shi kansa in muka kwatanta da zamanin da muke ciki da zamukan da suka gabata za mu ga akwai bambanci mai faɗi wajen adadin littattafai da ake da su da sai ka ga babban malami yan labirarinsa ‘yar kaɗan littafan da Allah ya hore masa ba su da yawa amma kuma duk abin da ke tare da shi to ya san shi ya haddace ya riƙe ya fahimce shi kuma yana gwargwadon hali yana aiki da shi mu kuma yanzu labirorin ga sunan da dama an cika ɗakuna da littattafai ga kwamfuta za a tsakure ta ta fito da littattafai dubbai ga kuma hanyoyi da dama ko programs da kuma hanyoyin intanet duk abin da kake so abin da ɗaliban ilimi da yawa ma wasu ba su sani ba akwai website daban-daban inda za ka samu littafan musulunci na larabci da ɗaɗɗu pdf hotonsu wanda shi ma duk yana araha kyauta kai downloading kai ta karantawa in karatun kake so to duk dai sauƙin akwai shi to amma kuma akwai bambanci tsakanin iliminmu da ilimin magabata menene dalili su iliminsu sun haddace sun fahimta suna aiki sun yi tasiri a cikin mutane mu kuma mun tara hanyoyin ilimin da littafan akwai su ba a karanta yadda ya kamata ba ba a fahimta yadda ya kamata ba tasirin ba shi da yawa a cikin mutane babu kuma aiki da abin da aka karanta waɗannan abubuwan guda hudu su ne manya-manyan bambance-bambance tsakaninmu da magabata shi yasa su suka yi tasiri akan mutanen da suke zaune da su duk wanda yake tare da su kamar yadda wanda daga cikin magabata yake cewa wannan ibnul munkadir ne ko daidai daga cikin magabata na manta sunan malik ibn dinar malik ibn dinar shine wata ran yana sallar dare sai barawo ya shigo gidansa zai yi sata shine yace masa me yazo yi yace sata yazo sai ce to zauna ka ji wani abu sai ci gaba da sallarsa rawan yana sauraron qur'ani sauraron ƙur'anin yi masa tasiri a zuciya har ya tuba ya daina sata ya zama babban ɗalibi a wurinsa shine har yake cewa ja'a li yasriqana fa saraqnahu ya zo ya mana sata sai muka sace shi to wannan kun ga da aikin su mai kyau da halaye masu kyau da mu'amala mai kyau da kuma yi don Allah alaƙan nan da Allah ta zama da gaske ake yi to ne daina cikin abin da ke haifarwa ko kuma yanzu Allah da ya kyauta mana da kokowa tsakaninmu da juna hassada tsakaninmu da juna kokawa a samu matsayi a ce maka kai ne wane wannan shi ne wane wane ya fi iyawa da neman kurakuran junanmu Allah da ya kyauta don haka dole ne ya zama bambancin tasirin da zami a zukatan mutane ya zama ba zai yi irin yadda waɗancan bayan Allah suka yi tasiri ba ko ɓarawa ya tsaya gabansu su ya san da gaske suke yi muku yanzu ba ɓarawan ba wanda ma ba ɓarawan ba mai na ji ya ce wannan ba da gaske yake ba zuciyarsa daban bakinsa daban Allah kyauta mana to akan wannan halin ne shine zamu ci gaba sai yake cewa wali dalika kasuratil aqwalul ghariba bismillah karanta mu نعم إيش ولذلك كثرت الأقوال الغريبة العجيبة التي نسمعها إيش wannan sababin yawan karance-karancen ba tare da tacewa ba tare da tsarki ba ba kasancewar ba tare da kasancewar an yi karatun abun malamai ba shi yasa muka samu ra'ayoyi gariba baƙi baƙin ra'ayoyi suka yi ta shigowa mutane al'ajiba abun mamaki an samu zamanin da malam bakar bin abdullah abu zaid yake kira abubuwan da suke sa a san malami su ne abinda ake kira at-tubuliyat haka ya kira su at-tubuliyat at-tubuliyat daga at-tabl tabl ita ce ganga wadda ake kadawa yace sau da yawa a zamanin yanzu a littafinsa at-ta'alu ina ji mun sha zancen sa nan ko littafi ya rubuta sunansa at-ta'alum nuna an sani yawa sunan littafin ke da'awar ilimi to masu da'awar sun sani yace irin wannan abun yayi yawa a zamanin yanzu shi yasa ya rubuta malaman da suka san hanyar da malam bakar bin abdullahi abu zai saba rubuta littafansa sun san cewa littafin ta'alu da niyya kuma da gangan ya rubuta shi da wani larabci mai wahalar tsiya saboda shi ya san zuwa yake hari ya san cewa masu irin ƙoƙarin nuna sun sani bayan ba su sani ba da ƙyar ma za su fahimci wannan abin da yake faɗi ce sa ya tattara maganganu masu ƙarfi don jan hankalin ɗalibai masu azarbaɓi masu ƙoƙarin nuna sun iya alhali ba su ko tafasa baballanta nasu kone kamar da bahaushe ke cewa to at-tubuliyat sune mas'aloli baki da mutum zai fito da su dan a ce shine ya fara fito da su gashi in ka tambaye shi akan asasiyat ƙasa in masa tambaya a halari tambaye shi a usulu salasa arba'una nawawiyya bai haddace arba'una nawawiyya ba ci tsiye shi ya sauke maka arba'una nawawiyya da ka bai haddace ba matsalolin cikin ahalari fahimtar su bai kai lam ya futa ba kusan ahalari aka ce ka kai lam ya futa to ka fahimci ahalari sosai kenan kun san lam ya futa da aka ji to sannan matsalolin aƙida haka duk bai ginu sosai ya je makaranta an koya masa ba to amma zai zo ya rigima da malamai ya ja da su su faɗa ya ce a'a bai yadda ba shi ma ya saba shi ma yana da tasa fahimtar ai ta rikici da shi to irin waɗannan waɗanda daga sun faɗi magana ko kuma su samu abin da hanyar da ake cewa khalif tu'raf ka saba wa wasu dan a san ka shine ma'anar khalif tu'raf malamai manya sun faɗi magana sai zo ce ni a gani na duk ba haka take ba sai kaga in ku mutum ya zo ya faɗi wannan dole masu sauraro su rika leƙo wuyansu ce ina waye ko ya saba ma malam wani to shine manan khalif tu'raf ka saba dan a san ka to wannan manya manyan cututtuka ne a zukatan ɗaliban ilimi idan har ba a yi watsi da su ba an koma kan yadda sahabbai suka koyi karatu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai suka yi a wurin su babu hassada ba kokarin nuna ni ne kai ta kutso kanka sai an san kai malami ne inda ya kamata a ce ka riƙa tawagu'u ka kwantar da hankali ka nutsu ka yi abin da Allah maɗu ka tsaya matsayin da Allah ya barka ba ka san nan gaba abin da Allah ya shirya maka ba la'alla shi abin da kake gaggawar a sa kaɗin a lokacin ba ka cancance shi ba in aka baka ba zai tafi ba la'alla in kai haƙuri sai Allah ya baka abin da ya fi shi matsayin duniya ba komai ba ne Allah zai kyauta mana Allah kyauta cututtukan suna da yawa malamai sun rubuta littafai da yawa akan wannan matsala kuma da za a samu ɗaliban ilimi a rika karatu akan manhaji mai kyau da manhajiya ba kawai mutum ya ji sabon abu shi ma ya je ya faɗa ba insha Allah ta'ala abubuwan za su gyaru alhamdulillah a zamanin yanzu akwai kwaɗayin karatun akwai damuwa a gunde ɗaliban ilimin akwai su yawan ɗaliban ilimin shi kansa abu ne mai amfani yanzu a Najeriya kawai irin Allah irin bayan Allah da Allah Allah ya hore mana masu kokari da hazaka kananan ɗaliban ilimi da muke ga kanana ne a wasu ƙasashen aiki za su yi ba ƙarami ba waɗannan abubuwan da muke ga kamar ba a yi su sosai ba sai ga an akwai dai alhamda waɗanda suka iya su kuma in suka je inda ba kowa za su yi shi yasa kullum muke cewa a koma ƙauyuka ɗin nan a ƙauyen suna buƙatar ƙasa-ƙasan kar mu tsallake ƙasa-ƙasan mu taho mai tarkicin abubuwan sama zamuci ya ɗauko manya-manyan littattafai alhali ƙasan bai karanta ba to in muka koma ƙasan nan kuma muka je ƙauyuka muka ilmantar da su insha Allah za a samu lada kuma Allah ne kawai san abin da ya kintsa maka wani malami yana cewa duk mutumin da yake son lahira ya nemi ilimi mai son duniyar ma ya nemi ilimi kar ka nemi duniyar nemi ilimin in ka nemi ilimin kuma kai don Allah to duniyar za ta zo ta ta binka kamar da su malamai suke cewa sun guje wa duniya amma duniya ta biyo su da gudu tana ta bin su ku tsaya in gani ku zo ku karɓe ni su kuma masu neman duniyar duniya ta gudu ta bar su ba ta san su shi kuma wanda ya rabu da ita sai ga Allah ya rufa masa asiri ya kawo masa ita cikin sauki haka in kai abinka don Allah baka damu da ka zo sai ka shallake wani ba sai ka yi wani makirci a wani wuri sai ka nuna yana da laifi sai ka je nan ka faɗi bai iya ba nan ka je can ka je can kai ta irin wannan saboda kai a ce kai ne wala ka rabu da wannan abu ka nema abun Allah duk abin da dan adam ke iya samu sai baka ba wani abu ne mai wahala ba duniyar da matsayinta duk ba wani abu ne mai kima ba abun Allah balantana a ce an maka rowarsa Allah samu dace kuma kullun dai mutum ya kokari ma ya daina hada rayuwarsa ta duniya da wannan neman ilimi mas'uliyar da take kan malamai ta ɓangare biyu ce akan abin da ya shafi a wannan addini na farko shi ilimin a tsare shi a kiyaye shi a samu yaɗa shi zuwa ga al'ummomin da za su zo nan gaba kar mu bar shi ya lalace mu bar shi da tsarkinsa tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ba a rasa mutanen da suke kan gaskiya ba shi yasa har muka samu gyauran abin da suka rubuta har muke karantawa har mu dan tsaya mu iya gaya mutane wani abu da an bi irin abubuwan da suka zo wa mutane a shekarun baya ko karnonin baya can na bidiyo'i masu ƙarfi da suka ruguza addini nan gaba ɗaya koma ana nema ma a manta da shi da ƙila wani abu ne yanzu da ba mu same shi ba to yanzu akwai wuraren da suke buƙatar a ilmantar da mutane a koma a tara al'umma a dawo da su kan ƙasa ƙasan nan a koyar da su abu na biyu shine maganar aiki muna buƙatar ƙudwa malaman da za a yi koyi da su alal aƙalla ka gansu ka ji cewa ya kamata kai ma ka ji tsoron Allah ka gyara halinka akwai tabi'ai a zamanin tabi'ai na sahabbai da kasuwa in suka shiga za su sai abu sai ka ji ana ta zikiri ana kabbara an gansu an tuno zikirin Allah kawai ganin su ne yasa ka tuno sai ka ce sai ka gyara zaman ka ka fara subhanallah ba wai su za ka yi ba a'a ba su ma ganka ba amma ganin su kawai saboda tsarkin halin su da mu'amalar su mai kyau da alaka mai Allah da kyau to sai ya sanya ka tuna addini sai ka gyara halinka Allah da ya kyauta mana to sai ce yanzu matsaloli ga sunan baƙi al'ajiba abin mamaki allati nasma'uha da muke ji fa asbaha al-yawma as-saghiru yasma'u akthara min qawlin sai ka samu yaro karami yanzu yana jin kauli fiye da ɗaya akan mas'ala ra'ayi ɗaya sai a ce ai ikhtalafa ulama malamai sun saba akan matsala kaza da kaza da kaza yaro gangani wa kaifa yuwazin shi bai san ma'auni da zai iya auna wanne ne gaskiya ba wanne ne ba gaskiya ba saboda me an cika kansa da ra'ayoyi iri iri yau a kawo wannan go kowa malamai galibi in aka ce ko lacca ce ko karatu ne kowa kokari yake zage dantsan sai fito da matsalolin da ba a taba ji ba saurari tafsirai lokacin azumi kaji wannan ya kwakwalo wannan wani kowa so yake a ce wata matsala da ba a taɓa ji ba sai a wurinsa to a ji ta a wannan lokaci wallahi ba tuhumar zukata nake ba ina fata kuma abin ba haka bane amma dai isharori sai su tsorata ka akan irin waɗannan abubuwa ɗin hadafin ƙoƙarin a ilmantar da mutane a fidda su daga ɓata a ɗora su akan gaskiya galibin mutane ba shine a gabansu ba babban abu shine mutum ya samu damar da zai magana a gaban mutane to bari ya burge a ji larabcinsa a ce ya iya a ji kwakwale-kwakwalensa a ce ya haddace littafai da yawa ko ya kokarin haddace wasu baitocin waka zan a ce wani fa masha Allah ai ba abun wasa bane muna roƙon Allah da ya sa waɗannan al'amura ba haka suke a zukatan ɗaliban ilimi ba Allah kuma ya tsare mu daga aukawa cikin su to sai kaga yaro karami ya san matsaloli da yawa amma bai san yadda zai auna ya tantance ya fayyace wace ce daidai ba wa kaifa ya arifu anna hadal asah ta yaya zai san wannan ra'ayin shine yafi inganci wancan shine ba mai inganci ba hal kullu ahadin indahu min at-taqwa wal yaqin ma yataharra fihi as-sawab yanzu kowa ne daga cikin mu kowa yake da tsoron Allah da yaqinin da ƙoƙarinsa shine ya dace da daidai ba kowa bane wani abin da ya dame shi kawai ya samu mafita a cikin halin da ake ciki shi san aka tambaye shi akan abin da bai sani ba ma zai ƙoƙarin ya faɗi wani abu dan dai kar a ce bai sani ba mafitarsa ita ce ta nan duniya a idan mutane kasu ce bai sani ba ya manta da mafita a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ran kiyama zai fita ko ba zai fita ba shi ba wannan ce ta dame shi ba magabata ku da can baya zamanin sahabbai da tabi'ai za ku ga in an zo fatawa gudun fatawa suke yi in aka zo aka tambayi wani sai ce je ka gun wani ya fi ni ilimi shikenan lafiyar salau bai faɗa ba ballan da a kama shi da laifi je ka gun wani ya fi ni sani sai ya tafi shi ma sai ya je wurin wani ɗan sai ya ce je ka gun wani haka fatawan nan sai ta dawo gun na farko da ya tura haka zai ce ya aka ka dawo sai ce ai kowa ya ce a dawo gunka to sannan sai ya ce gashi abin da na fahimta kuma ɗalibi ya koyi faɗin bai sani ba wato hutu ne ka gwada wannan a zuciyarka ka gani duk ran da aka tambaye ka abin da baka sani ba ka ce ban sani ba wala sai ka ji wani sanyi a zuciyarka ka fita daga cikin matsala amma kana faɗar abin da ba haka ba kana komawa gida za ka yi ta bincike ka tabbatar abin da ka faɗa ɗin nan kai ta addu'a Allah ya sa haka abin yake ko ba haka ba ake yi in kai rashin sa'a cewa ba haka bane to kuma sai ka zo kana neman mai fatawar in akwai tsoron Allah kenan ma kana tsoron ko kana tsoron a duniya kar a ce baka sani ba tunda mutane suna ta bincike yanzu iri iri dan da ka faɗi wani abu ba haka yake ba wata rana wani zai zo ya faɗi cewa ga yadda yake zaka karka wahala kanka ka faɗi ban sani ba ka tarbiyyantar da kanka a haka sai ka samu sauki kuma insha Allah ta'ala sai ga Allah yana bude maka mutane nawa ne a cikin ɗaliban ilimi suke addu'ar da malam ibnu taymiya yake yi din nan idan rikici ya tsaya gabansa ya rasa fahimtar wata mas'ala yayi ya gano ya abin yake ya kasa wata addu'a yake yi yana tawassuli da ilmintarwar da Allah ya yi wa wasu annabawa guda biyu ya ce ya mu'allima ibrahima allimni ya wanda ya ilmantar da annabi ibrahim ya Allah ni maka ilmantar da ni kaga wannan ka dangana wa Allah siffarsa ta cewa shine mai bada ilimi ya mai bada ilimi wanda ya baiwa annabi ibrahim ilimi ba ni ilimi ta biyu ya ce ya mu fahima sulaimana fahimni ya wanda ya fahimtar da sulaiman ba Allah madauki ya faɗa ba fa fahamnaha sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman wannan mas'alar sai gane yadda zai wannan alƙalanci to sai roƙe shi ce ya Allah ya wanda ya fahimtar da Sulaimana ni ma ka fahimtar da ni mu rika yin wannan don Allah ya zama da gaske so muke mu fita daga jahilci mu ilmantar da mutane dole ne a ba wannan addinin kariya dole masu kokarin su cakuɗa shi da bidi'o'i ai bayanin cewa ba daidai bane dan a tsarkake addini ya tsaya yadda yake tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wajibi shi yasa wajibi ne a samu malamai masu raddi akan bid'o'i ba kawo fada bane ba kawo rabuwar jama'a ba rabuwar kai bane haɗin kan shine a da mutane kan abu ɗaya amma in kowa ya tsage ya bi hanyarsa to a lokacin ne aka waro aka tarwatse haɗin kan shine ka tattara mutane akan abu guda abu guda ɗin nan kuma akwai shi shine hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sa mu dace dan shi yake cewa su wane ne masu tsoron Allah da yaqinin da kullun kokarin su shine su san gaskiyar wala yasalu illa man yathiqu bi ilmihi wa dinihi kuma ya zama cewa ba zai tambayi kowa ba sai wanda ya amince da addininsa domin wallahi wannan addini menene amana ce ilimin nan addini ne ka san a wurin wa za ka ɗauka wannan magana ce ta magabata al'imam muslim a cikin muƙaddimasa ya kawo wannan maganar ta malamai cewa al-isnadu min ad-din ko isnadin nan addini ne ma'anar isnadi riwaya harkar riwaya cewa an wane an wane an wane an nabi sallallahu alaihi wasallam da haka dole ka san a wurin wa ka ɗauko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba addininsa ba yawan haddace haddacen ba a'a tsoron Allah da ƙoƙarin a gaya ma gaskiya yanzu misali in ka je gun wanda kullum duk tambayar da ka kawo masa zai baka mafita da wani kuma duk kullum ka je wurinsa zai ce a'a ban sani ba bari in na bincika zan gaya ma dan Allah ran da aka ce da gaggawa gunwa za ka je da gaggawa wanda ka fi kwanciyar hankalin cewa ka samo gaskiya in ba haka ba za ka samu matsala ko za a kore ka daga aiki ka je ka nemo ra'ayin da ka tabbata shi ne ka nutsu cewa shi ne gaskiya in ka taho gurin wa za ka gun wanda kullum yake baka amsa ko ko gun wanda zai ce bari in binciko wanda zai ce baka bari in binciko saboda za ka fi nutsuwar cewa i wannan binciken yake kafin ya faɗa an fahimci abin da nake nufi insha Allah to dai mu tarbiyantar da kanmu magana tana da alaka tana da tsawo kuma tana da alaka da tarbiyya da yadda muke jin matsayin imaninmu da takawarmu da kuma tsoron mu da kuma alaƙarmu da Allah yace haza qalil wannan kaɗan ne masu masu irin wannan hali lihaza idza kathura alqurra'u haka idan masu karatu suka yawa walam yastaqimu ala almanhaj ba su tsayu akan manhaji mai kakke mai kyau ba lam yastaqimu ala muqtadal ilmi ba su miƙe akan abin da ilimi ke hukunta ba cewa ai aiki da shi wasta'jalu kuma suka yi gaggawa fa innahu yahdufu min al mafasidi ma Allahu bihi alim to barnar da za ta auku Allah ne kawai ya santa barna da za ta auku a cikin al'umma Allah ne kawai ya santa in dai an samu waɗannan abubuwa mu koma mu gani da meye da meye faɗa lam yastaqimu ala al manhaj al manhaj fi fahmi din al manhaj fi talaqqi al ilm al manhaj fi al amal bil ilm waɗannan abubuwan manhajin neman ilimin manhajin fahimtar addini da kuma manhajin aiki da ilimin sannan kuma lam yastaqimu ala muqtadal ilmi ba su miƙe akan hanya gwargwadon yadda ilimi ke ɗora su ba kawai ilimin wata hanya ce suka samu da duniya za ta yi musu daɗi ilimin addini an hau doron bayansa ne don duniya ta yi daɗi mutum ya samu wani abun amfani ta hanyar ilimin ko mutane su rika girmama shi akar maka Allah ko kuma ana neman za a kafa wani kwamiti da za su yi aikin addini a je a nemo shi ko da bai san komai ba da irin waɗannan abubuwan in dai da waɗannan irin manufofi to babu zancen mutum ya samu istiqama ba za a samu istiqama ba sai can ƙasan zuciyar nan taka alakar ka da Allah ka kintsa ta ba duniya kake nema da ilimin nan ba a'a lahira kake nema la'alla duniyar ta biyo bayan wannan taba'an amma kar ka yi domin ta abu na uku wasu ta'ajalu suka yi gaggawa ba su bi sannu-sannu ba to inda aka samu waɗannan abubuwa uku babu miƙewa a manhaji kuma ba a miƙe a kan aiki da ilimi ba sannan aka yi gaggawa to barna za ta auku za a tambaye ka hukuncin abu baka sani baka ce ka sani ka faɗi ba daidai ba a je a yi aiki da shi shekara da shekaru an samu barna ko ba a samu ba ko alwala ce baka iya ba sai ka koya ma wani yaro karami ya shiga wata duniya can ba ku sake haduwa ba sai bayan shekara 60 alwalarsa irin wanda ka koya masa ne in kai kuskure to ya shekara 60 bai iya alwala ba kuma laifin ka ne haka ne ko ba haka ba don haka kowa ya rika tunanin tsiransa a gaban ubangiji shine sama da tsiransa a gaban mutane da jin kunya gaban mutane a ce wane ya fi wane ai wane ma kaza da kaza musamman ma yanzu wanda masu yi din su kansu ba waɗanda suka san abun ba ne galibi sai ka samu wanda jahilai ne amma su za su gaya maka wani abu wani ilimi sai kai mamakin yadda wanda ba shi da ilimi ba harkarsa bace karatu amma shi ne zai gane wani abu wani ilimi aka ga wani wani abu wani wani rikici ne wannan ya kamata ya zama mai ilimi shi ya san wane ne ya fi sanin ilimi yanzu mu za ka samu a zamanin yanzu kuskure ɗaya idan ka samu malami ya yi ko wajen karanta wata kalma ko wajen wata fatawa kuskure ba da gangan ba shi ya ce ka ga da mun ɗauka malamin nan ba irinsa ashe ma dai duk abin ma kaza ne duk ana yin wannan abu sai ya zama shi bai fa'idanta da iya inda aka yi daidai ɗin ba bai kuma kawo masa kuskuren cewa wuri kaza kuskure ba ne ballantana da shi da shi su haɗu duk su gyara abubuwa sai ga yanzu ƙananan ɗaliban ilimi su ne za su fede maka ai ni kan malam wani shine na da kaza da kaza da kaza sai ka ji har ana zancen in wanda suka yi karatu ne a wani wuri ko a gun wani malami sai a ce wani shi mai karanta ne ce yawa ai dama in ba iya wannan ba bai san sauran abubuwan ba wani kuma kaza da kaza wani kaza da kaza duk fa su ba su kai wannan gun ba ballantana a ce su ne masu irin wannan hukunci to duk wannan abubuwan ya ƴan uwa ba ma bukatar su ba ma bukatar su ka tsaya ka himmatu da abin da Allah zai tambaye ka ran kiyama ba akan wane da wane ya yake a matsayin al'umma ko ya yake a wurin ubangiji ba a wurin al'umma al'umma sun san me suke fa'idanta a wurin Allah kuma Allah shi san abin da ke zuciyarsa kai kuma kai ta kanka Allah taimake mu mu yi ta kanmu to sai ce lihada min masailil manhajil muhimmati fi da'wati shi yasa yake daga cikin matsaloli na manhaji masu muhimmanci a da'awa kun san manhaji hanyar da ake bi wajen yin abu yawwa hanyar da za ka bi wajen yin wani abu shi ake ce ma manhaji kowa na sanya ilimi yana sanya aƙida mai kyau to yana buƙatar kuma manhaji mai kyau da zai tsaya a kansa fahimta mai kyau yawwa fahimta ta ilimin mai kyau ba haddace haddacen ba a'a fahimtar ilimin ta hanya mai kyau yadda za ka yi tawzifin nususun da ka haddace a inda ya dace ka sa su fil masaris sahih ma'ana ka haddace hadisai ka haddace ayoyi to amma tawzifin su ma'ana kai aiki da su a inda ya dace ka hada da ilimin usulul fiqh maqasidish shari'a da zaka san inda zaka yi tawzifin nusus a mahallin su ka duba maslaha wajen magana idan kai mai da'awa ne ya zama kana kallon me zai faru in ka ce kaza me zai faru in kai shiru akan kaza duk waɗannan abu in baka amfani da su kawai abin da yake zuciyarka shine ka faɗi abu gaba gadi komai ta fanjama fanjam to nan ba ilimi bane an gane abu yawa ilimin shine ka taka inda ba kaya ba wai dan tsoro ba kuma ba dan tsoro ba a'a dan cewa kai abin da ya dame ka shine al'umma ta amfana in ka hango wani abu da zai hana al'umma ta amfana wanda in ka aikata wani abu wannan abun zai faru to ka haƙura kar ka aikata wannan abu ka yi abin da mutane za su amfana da shi saboda babban abu shine mutane su samu wannan shiryar ba ka burge su a ce ba ka tsoro ba ba ka burge su a ce ka fi kowa faɗin gaskiya ba an fahimci wani abu yawwa ka burge Allah shine babban abin da ake so Allah ce kai wannan bawan bawa ne sosai sai a sa sunansa a sahun waliyan Allah salihai saboda ya yi abin da ya dace ya yi ilimi mai amfani bai dan ya burge mutane Allah sa mu dace to babban abu a irin wannan shine an yi kama manhajul ilmi a tsaye da manhajin ilimi a sahih hanyar neman ilimi ingantacciya kada ka faro ilimi daga sama ka samo shi daga tushe karka ce a zo da helikopta a ɗora ka akan bishiya kuma ka ce so kake ka koyi yadda ake hawa bishiya baka taɓa hawa bishiya ba kaga baka koya ba kana son ka koyi hawa bishiya to daga ƙasa kana kamawa kana faɗowa kana kamawa kana faɗowa har ka makalkale ka iya hawa to wannan shine ka koya amma aka ɗora ka daga sama baka iya ba turin da ka faɗo kuma ba abin da zai sake ɗora ka to shi ke na magana ka ta ƙari haka ne ko ba haka ba ne yau don haka akwai buƙatar a bi hanyar mataki mai kyau na neman ilimi ya kai malami ko a zaure ko a hanyar ilmantarwa duk wanda ya zo yana son karatu a wurinka zaunar da shi kai masa intabiyu irin da yadda ake wa ɗalibi intabiyu in zai shiga faculty a jami'a bawan Allah daga ina kake daga gari kaza nake shekarunka nawa shekaru na kaza me matakin iliminka na yi firamare a wuri kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza na yi karatun zaure a gurin malam wani na koyi ƙur'ani a gurin malam wani haruffa a wurin malam wani hurufin abin nan kaza da kaza tajwidi da sauransu na yi hadisi a gurin malam wani yanzu ina so kai ma in fa'idanta da kai to sai ka duba inda yake bukata ka zaɓan masa littafi ka ce zo da littafi kaza mu karanta an fahimci abin ka tambaye shi waɗanne littafai ya sauke a gaban malami ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ka gamsu cewa ɗalibin ilimi in shi yana da in ka ga dama ka bar shi akan ra'ayinsa yana so ya koyi fanni kaza sai to ba laifi in ba ka da wannan fannin kai kuma sai ka ce ina ganin ka je gun malam wane ya fi ni sanin wannan fannin zaka fa'idanta fiye da ni in fiye da yadda zaka fa'idanta a wurina sai ka sallame shi je gun wani in kana da abin da za ka bashi to kai za ka zaɓi littafin da ya dace da shi ba shi ne zai ce ai na riga na yi kaza na yi kaza na yi kaza ba fanni kaza kake so ka koya to ka tambaye shi akan wasu matsaloli na wannan fanni ya wuri kaza ya wuri kaza ya wuri kaza in ka ji shi da ƙarfi sai ka ce eh to zai iya kaza ina ce a jami'o'in haka ake ko duk da galibi mai yanzu jami'o'i ma takarda ake amfani da takarda ce an yi wayek ko an ci ko ba a ci ba Allah ne ya sani amma an rubuta an ci credit tara kaga yaro malam yana turanci kamar ka jefar da shi ba daɗin ji ya rubuta sunansa spelling abubuwan da tun primary harkar spelling duk an iya shi an koya mutane da amma yanzu ka zo kaga dan jami'a wani ma ya gama graduate ne nawa aka ce ga wani dan NYSC ya ji ya kasa turanci gaban mutane duk an yi irin waɗannan saboda tsarin ilimi yadda ya lalace to in a jami'o'i ana wannan to ya kamata ilimin addini a fiyin wannan saboda amanar da ake bukata a cikinsa tafi wancan ilimi a ilimin jami'o'i me za a baka ilimin gyaran rayuwar mutane ne in injiniya ne kai yadda za ka yi musu gini mai kyau bai faɗo ba likita ne kai yadda ba za ka kashe mutane ba ko a operation ko medication wanda ba mai kyau ba wannan duka a harkar duniyar mutane ne da rayuwarsu ilimin addini kuwa lahirar mutane ce maganar shiga aljanna ce ba maganar albashi ba ce ba maganar mutuwa ba ce maganar rasuwar imani ne da shiga wuta to bai kamata a cikin wannan ilimin a samu abin da yake babu riƙon amana a cikinsa ba ya kamata duk mai ilmantarwa ya zama yana ilmantarwa ne bisa basira da ilimi da sanin ya kamata da kuma amana wadda ta kai matuka insha Allah ta'ala to mu je sai ce li anna min wasa'ilil bina'il muhimmati fi da'wa daga cikin mas'aloli ay wasa'il hanyoyi na gini wato hanyoyi masu muhimmanci na gini a wajen da'awa sawa'un kana bina al-afradi ko ginin ɗaiɗaikun mutane ne au bina jama'ati ko kuma ginin jama'a ne da yawa ko al'umma an yaƙuwal bina'ul ilmi an yaƙuwa bina'ul ilmi ya zama ginin ilimi ya zama mai ƙarfi duk ƙasar da ko duk al'ummar da ko duk ɗan adam ɗin da iliminsa ba shi da ƙarfi to ba zai iya yin wani gini ba kamar wannan zancen da na bayar yanzu ku duba halin ilimi a ƙasar nan tamu yadda ya kai irin wannan halin musamman a public makarantu kusan kowa ya fi rai cewa makarantun gwamnati za su gyaru alal aƙalla waɗanda suka fi muhimmanci wanda suka fi muhimmanci ba fa jami'a ne da secondary schools ba wannan basic ɗin da aka ce har aka wajabta shi akan mutane to ya fi muhimmanci ya fi buƙatar malamai ƙwararru amma shi ne wanda yake abin takaici yanzu za ka je ka samu makaranta mai ajujuwa sun kai goma sha amma malamanta biyu ne daga hedimasta sai ana kallahu ko ba haka ake ba shi ke in an turo wani galibin waɗanda suke yi yan nysc masu sabis ba ku tantance su ba ba ku san halinsu ba ba ku sanya suka ba da su za a ce musamman abubuwan da sai da su a shiga jami'a english da mathematics sai ka zo ka samu duk makarantu mafi yawa yan nysc ne za su koya ba mu da tabbacin sun iya haka kawai su za su zo su saboda ana ganin su ne baki mu na mu mun san su amma su kuma sun zo daga inda ake turanci ko ba haka muke bane to wannan fa a gefen ilimin duniya kenan hatsarinsa bai kai a ilimin lahira ba don haka duk al'umma da take so ta ci gaba a ilmance to ta ci gaba a rayuwa ma da komai da fahimtar addini da zaman lafiya to a girmama a ƙarfafa ilimin addini da hanyar da za a bi a girmama shi kukan da muke ta yanzu a yawan zinace zinace yawan luwatsi yawan sata yawan haura gidaje yawan fashi yawan shaye shaye duk ba kukan da ake ba kenan daga cikin abin da zai sa a yi maganin waɗannan ina ce akwai tarbiyya mai kyau an rasa tarbiyya tun daga aure bai aure mai tarbiyya ba ya aure mai lalatacciyar tarbiyya ya sanya ta yaushe za ta haihu ta ba ɗa tarbiya ba ta bashi tauhidi ba ya fita titi a makaranta ta boko ko ta islamiyya ba a damu kila an bashi yadda ya kamata ba don haka ya tashi ya yi jarabawa ya kasa ci bai ci ba ba shiga jami'a ba hope ba rayuwa ba komai ya gamu da aboki ya bashi abun zuka ya fara zuka shikenan yaro ya lalace sai raka shi a haura wannan gida gobe ai wancan a makale wannan yarinya ai kaza ai kaza a samu yan yaran mutane ai ta faɗi a gari duka in ilimi ya zama cewa ba shi da ƙarfi a ƙasa kowane irin ilimi to al'umma fa an yi sallama da ita kamar da malamai suke cewa kabbir alaiha arba'an al'umma ta mutu ai mata kabbara nawa kabbara hudu ka ku a sallar jana'iza ne ake wannan kabbarori hudu Allah kyauta to sai ke cewa an yaqwa bina'ul ilmi kullama qawiya bina'ul ilmi ala usulihi duk lokacin da ilimi gininsa ya ƙarfafa a kan asali kullama ƙauya bina da'awati wa ta'sir to haka nan za a samu wato ƙarfin ginin da'awa da kuma tasiri alal nasi akan mutane me wa'azi dan me yake wa'azi me ilmantarwa dan me yake ilmantarwa da yawa daga cikin masu wa'azi ko masu ilmantarwa muna yi ne dan yin kawai da yawa amma masu yi dan su ga tasirin a cikin al'umma kaɗan ne wanda wani so ake fa al'umma ta gyaru so ake ilimin ya daɗe so ake a kiyaye addini a samu tarbiyya a samu bin Allah a samu tsoron Allah yadda za ka zo ka samu mutum ka aje masa abin da ba ka aje abin da ba nasa ba kuma ba zai ɗauka ba yanzu Allah ka gaya mu duk Najeriya wanne wuri za ka je ka aje roba jarka ta sayan mai an zo layi sai ka aje kuɗin akan jarkar ka tafi layi zai zo kanka za a cika maka kuma aje maka ka zo ka ɗau kayanka duk cikin najeriya akwai inda za a yi maka wannan babu to akwai ƙasashen fa da ba musulmi ba ne amma za a yi maka wannan akwai ƙasar da ba musulmi ba amma za ka je layin sayan ruwa kai shan mai ma na mota mutum shi zai je fito ya ɗauko abin mazirarin ya sa a cikin motarsa ya zuba man gwargwadon kuɗin ya fito da shi ya bayar akwai inda zai sa sai ya tafi wasu kasashen ba musulmi bane amma haka ake rayuwa dan Allah za ku iya wannan a dutse ba Najeriya ba ba zai yiwu ba saboda to a ina muka ina ne muka ba ina ne abin ya lalace mana musuluncin ne ba mu gama fahimta sa ba ba shi muke yi ba rayuwar mu kawai muke yi ban ce mana ba musulmi ba musulmi ne la ilaha illallah sahun gaba masallaci Allahu akbar duk ana yi amma a aikace sai kaga waɗannan abubuwan duk an neme su an rasa bidiyo'i sun kame ne mu kowa ra'ayi kowa malami kowa abin da ya ga dama zai ba wanda kai isa ka sa shi a gaba ka ce yi kaza a ce ya da'a abin da ya ga dama shine daidai ko bin doka ta zamantakewa kawai ya jama'a ba a yin kaza kaza ake kar a zuba shara a nan sharan nan fa idan ta taru mu ne za mu sha sauro a makotanmu mu ne ‘ya'yanmu za mu kai malaria da me da me amma mu ne dai masu tara sharar mu yi kwamiti mu yi wa kanmu faɗa ‘yan layi guda ‘yan unguwa guda estate guda don Allah mu daina kaza mu yi kaza ‘ya'yanmu mu sa su wuri kaza gaba ɗaya sai ga wai sai idan wani babba ya zo sai a gaya masa yayi bayan ku ne za ku haɗa kanku ku yi to duk wannan maganar education ne in babu shi ta kowane bangare ba a samu usul an gina ilimi a kansu ba don haka sai ka ga ba mai tasiri akan mutane ba ana wa'azi ana wa'azi ina gaya mana duk duniya ba inda ake wa'azi irin Najeriya duk duniya karka cire kowace ƙasa amma kuma duk duniya babu inda wa'azin tasirinsa ba shi da yawa kuma irin wajen dai canza halaye alal aƙalla e mun haddace ilimi mun iya kawo nasoshi wani ba daidai yake ba kaza da kaza da kaza amma kuma abin da ya shafi mu a ga abun a aikace a gunmu wannan shine abin da yake da wahala ya Allah afuwarka muke fata ka dawo da mu kan hanya yace sawa'un kana ta'thiru bil fatwa yace tasirin nan ko ta hanyar fatawa ne au bil muhadarati ko lecture au bil darsi ko darasi ko a masallaci ko a aji da makamantan su ila akhiri wannan haka za a gari tasirin ya ragu saboda ba a gina abin akan asasi mai kyau ba amma idza da'ufa ilmu amma idan ilimi ya raunana وصار مهزوزا يذا شرى شرى فإن التأثير سوف يكون مهزوزا شيما تأثير بذي زمينا دك ألفي بحك ذي زما سكو سكو شيني مهزوز أبن باشي دا نوي باشي دك ألفي وسيكون الناس حينئذ في أمر مريج ذاك سامتاني أتكين أمر مختلط شيني مريج شاكولات دن أبو أرسا إن دا قسكياتك دن الله زبا هكا مكي با قسكير دن أرساتك wanne malami ne ma ya fi kowa wanne ne za ka yarda da shi wanne ne za ka karɓi maganarsa ko ka rena kowa ne ma kai ma kawai ka zama malamin ɗauki ka karanta da kanka wace hanya za a bi su waye ne suka fi kowa gaskiya ya gaskiyar ya za a gane ta duk a ruɗe muke yanzu saboda me an rasa usul guda biyu masu haɗa kan mutane mun faɗe su a darasi na uku ko hudu suka gabata manya-manyan abin da ke haɗa kan mutane me da ƙarfin mulki da ƙarfin ilimi duk inda ba za a bar mulki a bar jama'a kowa abin daga dama to fa ba za a zauna lafiya ba kuma ilimi ba zai samu ba bin Allah ba zai samu ba mutane dole sai an tattaro su an ɗora su kamar da sayyidina Uthman yake faɗi inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil qur'an ai na faɗa mana wannan ba sau ɗaya ba yawwa Allah madaukaki yana san yana gyara al'amura a zukatan mutane su gyaru su kintsu ta hanyar shugabanci irin abin da da qur'ani kawai abin ba zai samu ba manan karanta ba qur'ani za a ta yi da ayoyi ba kowa ke ɗauka ba amma daga an ce yau an sa doka kul aka sake kaza sai ga kowa ya miƙe ba a nan muka yi lokacin da a cikin masu wayo daga cikinku 1984 83 daga disamban ta ƙarshen ta zuwa 85 a kowace tasha a ƙasar nan tsoro kake ka ci ayaba ka jeho bawan a waje kowace mota sai da aka tilasta mata tasa kwando a ciki ko ba haka aka yi ba duk masu wayo sun san wannan kuma su waɗannan mutane ne suka yi wannan ba wasu aljanu ne daga sama ba wannan mutanen ne in shugabanci ya ce ai kaza to al'umma za ta gyaru shi yasa dole ne mai ta'addu'a Allah ya sa mu faɗa hannu mai kyau wajen shugabanci kullum lamarin harkar siyasa nan ta sake zagayowa to duk al'umma a cikin tsorace suke a tsorace ake ba tabbas ba a san inda za a dosa ba Allah subhanahu wa ta'ala kintsa mana lamarinmu a wannan ƙasa tamu to sai ce amma idza da'ufa al-ilmu wa sara mahzuzan fa inna at-ta'thira sawfa yakunu mahzuzan wa sayakunu an-nasu ina idhin fi amrin marij wa aqwalin mukhtalifa ta zama cikin ra'ayoyi masu saba wa juna kama huwa zahirun fi azminatin mukhtalifa kamar da yake a cikin zamuna da suka gabata da dama bal wa ila yawmina hada a cikin wannan lokacin namu fi adadin min buladil muslimin a adadi da yawa daga cikin kasashen musulmi in ba a sa tsari ba to abubuwa ba sa tafiya wancan abin da nake gaya mana cewa har ka iya sa wannan ina tuna da a makaranta a madina akwai wani masu irin sai da ruwa ba na famfo ba ruwa da irin wannan da za a ce ko fiya wata ko mai ana saya mu yanzu an sa ledoji to akwai wani mai tanka kullum yana kawowa ruwa salih lishurb haka ake rubuta a jiki ruwan sha to yana bi hostel hostel yana yana sayarwa ɗalibai za ka ga jarka jarka ƙananan jarkoki na ɗalibai sun kai hamsin kowa ya ƙulla riyal ɗaya a jiki sai ya tafi ya rubuta sunansa a jiki sai ya dawo daga harami sai je wurin sai ya ɗauki kayansa ba ɗauke riyal ɗin ba kuma an zuba masa ruwa duka a tsakanin ɗalibai duk an yi wannan duk da dai can ɗin yanzu ma babu wannan abubuwa Allah kyauta Allahumma musta'an to lidha لهذا ينبغي في الحقيقة على كل من طلب العلم من طلب العلم يا كماتا في الحقيقة أكن دم متمن ديكي نمن علمي أن يهرس على الاستقامة ييكو دين أكن أيوا كان هنيا kada ka bari kana ilmantar da wani abu kana aikata wani abu daban kai kokari ka tarbiyantar da kanka ka zama kai ne a gaba wajen abin da kake karantarwa bi ma'ana halwasa istiqaman nan da faɗin ma'anarta tsayuwa akan hanya wajen tausayin al'umma wajen mu'amala mai kyau wajen yin gaskiya wajen faɗin gaskiyar wajen riƙon amana wajen mu'amala da mutane manya ka ba su matsayinsu ƙanana ka ba su matsayinsu iyaye dattijai abokai kowa da inda za a sa shi kowa da adalci kowanne kai masa matsayinsa adalci shine adalcin ka ba kowa a matsayinsa a musulunci adalci shine an tunzilan nasa manazilahu ba adalci shine ka sa mutane sawasiya ba akwai inda ake sanya su sawasiya amma ba kowane abu ba zaka kowa da irin zancen da ya dace da shi to kai wannan a samu wannan istiqamar kuma ka haɗu da ubangijinka wajen mu'amalar sallah sallar dare zikirorin nan istighfarin nan nafilfilin nan kar a bar mutum a baya da haka manya-manyan malamai na baya suka ɗaukaka kun ga dai ga wani ya zo barawa ya zo masa sata ya koma ɗalibinsa ba tare da komai ba sai jin karatun alkur'aninsa a sallar dare menene ke haifar da haka zuciyarsa da ya zama kullum wannan ita ce alaka wani bawan allah wata rana yana da ‘yarsa budurwa na sha ba mu labarin ana sai washe gari sai ta zo take ce masa ni ko akwai wata bishiya a gidan maƙotanmu wani kututturen ice dogo tun ina ƙarama kullum zan hango shi a gidan maƙoci sai ce amma daga jiya na daina ganin sa sai ce ai babanki ne makocina kullun sallar dare yake aikinsa kenan sallar dare shine kike gani tun kina karami ba ku tutturan ishe bane ɗazu ya mutu yanzu baya nan to irin wannan mutanen ne fa ake mu'amalar su mu yanzu gashi ba sallar daren ba zikirin ba komai kowa ya koma gidansa kalle kalle kalle kallen nan sun kwace mana duk lokutan da ya kamata mu kusanci ubangiji kallon fina-finan nan da na hausa ne da na inyamurai da na turanci da wada indiya shirke-shirken nan da komai mu ɓata lokacin mu a kansu abin da zai amfane ka na gyaran karatun kan ɗalibi ne kai malami ne kai menene kai kai wani abu da da ba waɗannan abubuwan kallon fa mutane suna ɗan yin wani abu na karatu Allah dai kyauta mana wallahi kai hira da iyalinka ka sanya mata farin ciki ya fi waɗannan abubuwa ɗin to Allah dai kyauta lokaci ya matso ko mu karasa wannan fiqara din insha Allah ta'ala yace al-istiqamatu fi sulukil manhaj ya zama an miƙe akan hanyar da za a shiga manhajin wato manhajin salafus salih a shiga hanyar sahabbai da tabi'an nan ita ce hanya madaidaiciya hanyar sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai manya manyan malaman musulunci sune as-salafus salih shiga hanyar su ita ce kawai hanyar da zaka tsira al-istiqamatu fil amal ka miƙe a wajen aikinka الاستقامة في حفظ اللسان كي استقامة أكيه هرشنك كر كي جيبة كر كسامو حسدر وني أزوش يركا وني نشوى ويا أكي غاني ده حسداني tambayi kanka ya kake gane kana da hasada ko baka da hasada babbar hanyar gane kana da hasada ko baka da ita a zo a baka labarin abokinka wanda kuke neman abu iri ɗaya tare da shi a ce ya samu wani babban matsayi don Allah tambayi zuciyarka me kaji a lokacin to a lokacin za ka gane kana da hassada ko baka da ita abokinka da kake ƙoƙarin kar ya tsere maka shi ma yana ƙoƙarin kar ka tsere masa sai a baka labarin ai ya gama PhD kamar misali a academic cycles haka promotion ɗin wani ya fito la'alla kai ma kana nema nasa ya fito naka bai fito ba ana gaya maka abin da ka fara ji a zuciyar nan taka to shi zai baka labari kana da hasada ko baka da hasada wannan ni ba zan faɗa ba kowa ya ji a zuciyarsa Allah ya kyauta to sai yake cewa wa hifzil jawarihi da kiyaye gabubba hannu a kiyaye shi kar a sata ido a kiyaye kar a kalli haram kafa kar a taka a je inda ba daidai ba kar a sata kar a kaza kar a kaza kar farji a kiyaye kar a zina لأن العبد ينكب بفلتات لسانه دان أدم أنا كركتت دشي النكب أنا نفين الميل عن الشيء عن الصراط لناكبون كما دعا الله يفدي القرآن ناكبون أي منحرفون يوا معنى دان أدم أنا kawar da shi daga kan hanya yana bacewa bi falatati lisanihi da abin da ke bayyana a harshensa tuntuban harshensa abin da mutum yake da shi yake boyewa malam ibnu taymiya ya faɗi wata magana na taɓa ambata mana ita yana cewa duk yadda mutum ya kai wajen iya boye hakikanin halin da yake kai sai Allah ya bayyanar maka a tuntuban harshensa motsin harshensa zai nuna maka ga inda gaskiya take yasa masu ilimin sanin dan adam suna maka tambaya suna kallon idanka saboda su gane yadda kake ƙoƙarin a kintsa kake a nutsa kake ka ba da amsa ko ko akwai rashin nutsuwa sannan za a gane kuma yau da gobe sai ta da halin mutum ya bayyana wanda yake ɓoyewa haka ban ibn taymiya ke faɗi kuma nan sanin dan adam ne yasa yunkabu bima yu'radu fihi an bayyana ana batar da shi ko yana karkacewa da abinda ake gitta masa bisa hujja ya bayyana masa bisa hujja to zai karkata saboda ya bin wannan hujja ɗin ya ƙulu ma la ilma lahu bihi ya faɗi abin da ba shi da ilimi fa yu'aqibuhu Allah jalla wa ala sai Allah ya masa uquba an tambaye shi bai sani ba ya faɗi da ka yayi kuskure ya batar da wani sai Allah ya masa uquba saboda wannan saboda saban Allah fa ya tabbata daga magabata cewa ko wasu ma sun sa shi hadisi ne marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن المرأة لا يحرم الرزق لذنب يصيبه ɗan adam Allah yakan hana shi arziki abinci talauci ya jarrabe ka da shi saboda wani zunubi da kai Allah na yin wannan yawan zunubi na sa ka rasa wata dama da kake so ka samu ta albarkar duniya wani kuɗi kake so ya fito maka ci gaba ne a wajen aiki kasuwanci ne sai Allah ya ta kawo maka lalacewa a lamarin saboda me wani saban Allah da kai kai baka san tasirinsa ba kai wani malami yana cewa ibnu rajab ne yake cewa duk gidan da akwai wanda baya sallah kuma mutan gidan ba su damu su ja hankalinsa ya dai ya komo kan sallah ba to wannan yana sanya musu sababin talaucin su rasa abincin da za su ci wata rana a gidan saboda akwai maƙiyin sallah su kuma ba su ɗau mataki akan gyara shi ba Allah kyauta lokaci da ya ƙure mana mun yawaita wa'azi yau akan a maimakon ilimin to mu samu inda zamu tsace li annahu la ya'lamu mas'alatan ukhra domin iya abin da ya sani kenan bai san wata mas'ala ba fa yusbihu fi jahlin baina fatratin wa ukhra sai ya wayi gari a jahilci yau ya dan san wannan gobe bai san wannan ba saboda me bai tsaya yayi karatu akan manhaji mai kyau ba Allah muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin son zuciya Allah tabbatar da mu a hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك